bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallama wa kai da mutane Muhammad hira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi da ya kuri da mutane a kai wanda sun ga wajen da muke Allah da ɗauki rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu ka da imani alhamdulillah Allah ya kare mu da wannan rana ta lahadi da muka samu karatun bidiyo wanda muna karanta wani littafi na hadari wanda yake mutu da gari ne cewa mutacen mai sallah Allah ya bamu na kan gana ko da aka rubuta ciki da bamu ikon yin aiki da dokokin da aka sa da hannun da suke ciki ya ubangiji Allah ya bamu ikon rayuwa sannan yau wannan darasi shine na shida in ba na wani gabas darasi na shida ke darasi na shida wato Allah ya karba mana yau muna biyar ga watan biyu na awal shekara ta dubu daya da dubu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da takwas ga watan tara don hutun ubangiji allah ya ba mu da sauki kuma wannan darasi yana gudana ne a ƙarƙashin ƙungiyar jama'a fi da jami'a wa kama suna wanda ke kasu ya fi zuwa da ƙungiyar allah ke kasu da kuma ya kafa kuma yana addu'a da sauran jami'o'in da suke jagoranci yanzu da sun shi sani da duniya wani da allah ta mutum da ne su baki ɗaya allah ya mana mafita kusa da nesa sannan mai littafin mun karatu a cikin littafin da ɗan nisa kaɗan wanda mun yi maganar sallah ba da manta mun nufa da sallah yau aka farlanta ta ya menene ababen da suka kai girman da daraja sanda aka tafi da ne karfin sallar gaba ɗaya sannan ne mu mai ta kaga tana da girma tana da daraja a wancan sati mun yi maganar mutumin da ya karta ganin damar sa kawai ka ganin damar sallah ɗin ganin daman ka kawai ka barta to me ne hukuncin ka kuma an faɗi hukuncin kuma Allah ba mu ikon tsallake waɗannan matsaloli din saboda da yawan mutane ga shiga sun balaga amma kuma yin sallar sai zan musu aiki wani da Allah ya sa su daga garin da tana da sauki kuma su dinga yi wanda suka barta baya kuma ubangiji Allah ba su ikon ramawa to alhamdulillah abin da za mu tashi a yau shine babu fada'il salati babu na mustahabban sallah an ce kaba'ir shi ne mustahabi abin da aka so abin da aka ne abin da aka so a yi a cikin sallah ya ce wa fada'iluha mustahabbanta na farko sai ya ce maka raful yadaini inda ihrami daga hannu yayin kabbaran harama daga hannu da za ka yi ba kabbaran harama ba daga hannu da za ka yi wannan mustahabbi ne mutum ko bai daga hannun ba ya ce Allahu akbar sallar ta yi amma daga hannun da ya ne a cikin sallah sai aka ce mustahabbi ne an so kai ko ba na manta ba mun yi magana wancan satin yadda ake daga hannu ai aksari mutane sai ga wani ya goyi haka kawai shi ke ko da kabdu za ka yi to lalle ne hannun ka in ka zo za ka yi kabbara sai ga Allahu akbar in me wannan ka dauka ko ya zo nan ko ya zo nan sai ka dawo da shi santa bayan ya koma haka sai ka me da shi in kabdu za ka in sadar bai kuma shi kenan amma lalle ne ba wanda ya haka kawai kai haka ba a'a ba ka cika mata kabbar in ka ce Allahu akbar to sai ka dauko hannu sai ka dora idan har mai kabbu kake yi Allah ya ba mu sani amma in bai sanar da kuma da wani sun kai kabbar sai ka sai ka hannu kamar yadda shari'a ta yadda hatta tuqadiru uzulai har yayi daidai da kunnanka tuqadir shi ne kai haka wa ƙaunin ma'amuni ko kuma ƙaunin mamu walfazbi da mai sallah shi kaɗai rabbana wa lakal hamdu ubangijin mu a gare ka godiya take da aka ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji mai gode masa rabbana wa lakal hamdu mustahabbi ne aka rubuta cewa ka ce rabbana wa lakal hamdu Allah ya ba mu da sauki yanzu dan ka manta shi kaga ba a neman sai ka kawo shi Allah ya kawo ikon gane wata aminu ba'adar fatiha da cewa ami bayan fatiha lilfazzi ga mai sallah shi kaɗai wal ma'amumi da mamu mai sallah shi kaɗai idan ya je wani gwagwani zai ce ami to a nan maganan zai ce amin din a bayyane ne ko zai ce amin din a ɓoye ne wannan sai aka bar kofa ba wa hannufe hadisin da ya go ya ce idan mutum idan liman ɗinka ya kai wala goli amin ku ce amin ku ma ku to za ku faɗa a bayyane ne ko kuma za ku faɗa a ɓoye sai aka ce to idan ka ɗauke ta cewa amin din nan tana daga cikin fatiha za ka faɗe ta a bayyane idan ka ɗauki ƙira'an cewa amin ba ta cikin fatiha to za ka faɗe ta a ɓoye ta zama addu'a kenan liman ma haka in liman yana karatun cewa amin din tana kudda hamilar fatiha ya lissafa ta daga cikin fatiha ne to zai ce amin shi ma jihar amma idan ya ɗauke ta ba ta cikin ayoyin suratul fatiha to ya ɗauke ta a matsayin addu'a kenan daman asalin kalmar ai Allah ya karɓa mana ita ce amin din asalin yadda take ya aminu haka kalmar ne to ta yi yawa akan harshe sai aka rage ta ta koma amin kaga ita fi sauki amma dama abin da ake nufi da shi shine Allahumma istajib du'a'ana Allah ka karba mana addu'a tunda cewa tun daga farkon Fatiha addu'a kake da kace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji ne wannan bayi daga akwai zuwa daga babu zuwa akwai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bai rahama mai jin kai har ka kai su karshe wannan kana ta yabo ubangiji kana addu'o'i da a ciki har ka je karshe sai ka ce amin shi da abin da ake Allah ya gane da to faɗan amin din mustahabi an so haka a wannan masaba ne ga waye ga liman ga mamu da mai sallah shi gane wata aminu ba'da al-fatiha shine wanda muka karanta bil banzi wal ma'mumi wala ya kulu hal imamu liman ba zai faɗe ta ba illa fi qira'ati sirri sai a karatun da take a boye to ba zai faɗe ta ba duka duka ko ba zai faɗe ta gaji ba wannan shine abin ba amma a wannan masaba ba zai faɗe ta a boye a bayyana kowa ya ji ba in a karatun da ake yi a boye ne gaba daya to zai ce amin din shi da mutum da a boye yake gaba daya Allah ya gane ta samun gane والتسبيح في الركوع da yin tasbihi a cikin ruku ina ji magana ta uku wa tasbihu fi ruku'i da yin tasbihi a cikin ruku'i shine kuma kake ubangiji wa du'a da yin addu'a fi sujudi a yin a cikin sujjada shine ka roki abin da kake nema a wurin ubangiji don ba inda ka fi kusa da ubangiji cikin sallah irin a cikin sujjada duk inda kake mafi kusa da ubangiji a cikin sallah an a wurare ne inda ka fi kusa da ubangiji shi ne masallaci in a lokacin da ka fi kusan kusanci ne da shi lokacin da kake sallah dan al-musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa da ubangiji lokacin da ka fi kusan kusanci da ubangijin ka shine din sujudi a cikin sujada Allah gane da wannan shine kusan kusanci da yake cikin wannan shi na kace addu'a kai addu'a da abin da kake nema a wurin ubangiji Allah kai ne zai biya maka wata ɗawilul ƙira'ati tsawaita karatu fi subuhi wa zuhuri a sallan asubahi ko a sallan azahar tsawaita karatun ba yin karatu ba tsawaita shi mustahabbi a nan kuma dole ne ka lura kar kana neman mustahabbi ka je ka hada mutane farilla don nutsuwa a cikin sallah farilla in ka kama sura kaddara duk yawanta sai ka kai ta ƙarshe mutum ya ginsu ya ta faman lissafin wani abu daban har ne alwala ma ta warware wannan an hana shi shari'a kai ma mutane gwargwadon yadda za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbansa da akwai mu'az bin jabal an tura shi zuwa abin da wani wuri yana limanci ya zamanto wani kawai ya kama kira'a kawai wani ita ya fara sallah ba ya dauka kalminsa kawai ya jiri ya kai kararsa kuma wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya buga dan sako an ce gashi gashi gashi gashi mu'adu ya bu annabi ce an tafatta min ya mu'adu ya ce ashe kana mai fitinan mutane ya za ka dinga karanta musu karatun da zai gishe su me ake nema a wurinka ka yi yadda za su me su iya ɗaukar wannan gaya masa wani su surori ya ce ka karanta musu wayannan mana a wurin su suna ganin su ne ƙanana amma yanzu ka ɗauko su su ɗin ma ka sa mana a yanzu sai ka ga ai abun dogon aiki Allah ya ba mu da sauki dole ne ka kasance suwa kuke jagoranci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ku takaita wa mutane sallah saboda me a cikin ku akwai tsofi a cikin ku akwai zilhaja ma abutun bukata ya tsaya ku zai tafi wani wuri ne wannan yadda ma duniyar nan ta kai abin nan wani gaba daya alwalan a tashi ba take makarewa to ka zo ka ja dogon lokaci to ya zai yi sai alwalan ta warware kafin ya je ya dawo kuma ka'idar to ya kenan ka masa asara kuma walau ayatan ko da aya ɗaya ka kawo bayan fatiha sallar ka ta yi ba me ake nema a gurinka ne ka kiyaye da waɗanda kake jagorancin su fa ba na sallah ka ne ba ko da ne ne karka zama mai sallar lahuta ko ni ya zama to daidai da ra'ayin da daidai da aka yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan sallah kai kai za a yi fata dawul ma sha a kai tsawaita yadda daga dama ba kai kai bane kai ka dauka wa kanka wani Allah ya gane da to kaga mustahabi aka ce mustahabi ne tsawaita karatu a cikin sallah aka ce a cikin me cikin sallar asubahi da sallar azhar ita ma asubahi da azhar din ga dalili kamar haka shine saboda asubahi mutane da yawa kila wani ya tashi da matsala kafin ya wanka ya fito ka'idar da sallah ta kashe to kaɗan tsawaita zai samu wannan rakawoyi ne guda biyu ba su da yawa a zahar kuwa ka baje hajar ka to kafin ka tattara kan hajar ka ce sallar sai ka ga an samu kwancin lokaci shi ma ka ce ƙara masa lokaci a yi ƙira'a mai ɗan tsayi saboda me saboda mutumin ya riski samun sallah a matsayin mai mustahabi amma lokacin da kaga za ka tsawaita ka takaita musu wani kuma abin wanda su sai ka takaita musu kira'a sai kowa ya zo ya samu sallah tun duka suna hadira suna Allah ya bamu da sallah taniha yace wanda take bin sallar la'asar wata kasiruha ana gajarta karatu fil asri a sallar la'asar wal maghrib da sallar maghrib wannan takaita karatu ake so tun da aka ce takaitawa to takaitawa ake yi yanzu kaddara mutum ne yana sallah azahar da asubahi kaddara ya ɗauki suratul amma ya ɗauki amma na ba ya ɗauki amma da ayoyin ta nawa ayoyin ta nawa arba'in aya arba'in da ya zo sallar lasa sai ya ɗauki mai ayoyin ishirin ai ya taƙaita ai ko ba taƙaita ba ne to a irin duniyar yau kama ɗauki mai goma sallar da asar da bangare ba ɗauki mai ayoyin goma ayoyin goma ma in kaɗai in je masu bugi sura ɗayan ayoyi ne ba za fa ɗan abun nan ba Allah ya ba mu da sauki wata wasu duha ka tsakaita karatu kuma shi ba dogo ba shi ba gajere ba fil isha'i a sallar isha'i haka duk an raba maka abu me ne naka kawai ka ci iya wannan dokoki sai dai kuma wani fanne kaɗan ɗinsa da yawan wani ne kaɗan ɗinsa da yawan wani ne duk lokacin da shi ya lura da waɗanda suke bayansa to sai ya yi amfani da yadda suke bayan nashi sai ya yi sallar a gwargwadon haka Allah ya ba mu da sanyi Allah kuma ya karɓa mana wata kunu suratul ula in baka gane ba to sai ce maka sura ta farko sura ta farko kabla saniya kafin ta biyu akuwa da tafi tsayi min ha daga ta biyu ta farko yanzu a wannan a wannan raka'a ka karanta ayoyi 20 to da ka zo za ka yi raka'a ta biyu sai ka karanta aya 15 ai ka ka rage daga ita Allah sa mu gane wal hay'atul ma'luma da hay'a ma'luma shine abin da shari'a ya sani za ka yi a cikin sallah fil ruku'i a wurin su ruku'u wa sujudi da sujada me ake nufi ba daga kai ka taso ba a'a sai kowane kashi da ya shiga ruku'un ya shiga in ka tashi ka tsaya ma sai kowane kashi da ya tashi ya tsaya ya koma wurin nashi haka sujada kowane wuri a haka ya tafi sujada din kuma wannan shi ne abin da ake hai'a ma'aluma Allah ya gane da fil ruku'i wal ruku'i was sujudi wal julus haka ma zama wal qunut da karanta al qunut sirran a asirce ana ga ba mustahabi kenan qabla ruku'i ana yin ta kafin yin ruku'u wa ba'da surati thaniya fis saniyati a raka'a ta biyu ta sallar ne a subu sallar asubahi wa yajuru tana iya halatta ba'da ruku'i bayan ka ai ba'da ruku'i bayan ka yi ruku'i yanzu misali da kai da kai ruku'i kafin kai ruku'i aka ce ma da karanta fatiha karanta sura sai ya karanta alƙur'ani a wannan masaba kenan to sai ya zama to ka manta baka karanta sai kai ruku'i to da ka taso an yadda ka yi ta a wannan masabar an yadda ka yi ta sai dai kuma akwai masabar malikiya ita ne ta ɗauki alƙulun nan na da'ima alƙulun guda biyu akwai da'ima akwai nazara da'ima ita ce wanda ake yin ta kowane ƙarshen sallan a cikin sallan asubahi a raka'a ta ƙarshe wata masaba ba ta ɗauke ta ba don kaga mutum baya yi ko kare kare da ka yana da hujjojinsa shi ba me yasa saboda bai ɗauke ta ma'amulan ba amma a masakon malikiya an ɗauke ta abun aikatawa ita ce da'ima a kullum kai kan kana yi wancan nazara ɗin sai wata masifa ta zo sai a yi tsawon shaharar wata ana yin kuma ana yin ta a bayyane ne ana karantawa ana cewa amin ana yin ta bayan mai bayan an taso daga rukuku kafin a tafi mai kafin a tafi sujjada Allah ya ganar da liman zai rera limana zai faɗi addu'o'in kowa na ji mamu suna cewa amin Allah ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta wani lokaci har Allah ya lokacin da aka shujjar nabi aka karya masa hakuri aka wani yaki to yana yin alƙuri to wa'in su kafirai har yana ambatar sunansu a wani ruwaya ne wani ruwaya kuma yana kiran su ababin nan a kinayen magana har Allah ya ce da su ba ka da wani abu a kansu illa iyaka kawai ce da mutum zai ya zo ya yi aiki idan ya ce ba zai babbar shi ba ka da wani abu da zaka ta tsine musu a cikin sama annabi ne aka hana me yasa ne saboda ai ba a san abin da ubangiji yake nufi da su ba Allah ya gane da Allah ya ba mu da sai wancan za a yi addu'a ne gurgurin masha wannan shi abin da ya sauwaka wannan kuma wanda ake yin ta a cikin gaban wadda ka san daliban ke Allah ya ba mu da sauki ko ya tusu ba adar ruku'i yana halatta a yi bayan an ɗago da ruku'u wa du'a'u ba adar tashakkudi thaniya haka addu'a bayan tahiya ta biyu a raka a sallah bai tahiya guda biyu kenan akwai addu'a da ake ne bayan an karanta tahiyya din akwai addu'a matsayinsa a cikin sallah mustahabi Allah ya ganar da wa yakunu tashahhudu sadi kaga sai ya kasance tahiyya ta biyu atwala ta fi tsayi min al-awwal daga na farko wa tayammunu bisalami da damaitawa lokacin da zaka yi sallama kace assalamu alaikum mustahabi ne juya kayi ba sallama ba sallama ga farilla ce amma juya kayi mustahabi kan mutum ya ce assalamu alaikum wa ana kallon santa tai sallah amma me yake nema gare shi mustahabi assalamu alaikum ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah la gane da wa yahrimu wa yahrimu sababati haka motsa dan yaka fitta shafu da a wurin tahiya ita ma mai mustahabi wa yukra mu an ki al iltifatu mutun ne da waiwaye fi salati a cikin sallah waiwaye shine ka duba dama ko ka duba hagu amma ka juya baya sallah ta lalace aka ce wa yukra mu an ki al iltifatu fi salati mutun ya waiwaya hagunsa ko dama a cikin sallah dan ya waiwaya hagu ko dama sallarsa tana nan ba ta bace ba amma kuma ya rage mata dai wani abu an ki abin da yi ba zai kuma jawo ya sujjada ba saboda bata kai nauyin haka ba wata gamimul ainaini haka mutum yana sallah ya rufe idanu an yi haka a cikin sallah wal basmalatu wa ta'awuzu haka ma da basmala da ta'awizi an hana shi bi ma'ana an yi haka in yayi kuma bata mata wa sallah ba a cikin sallah ta ne ta farilla fil faridati yace a cikin sallah ta farilla kamun mutum ya fara karatu sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim shi yake nufi wa yuzani amma ya halatta yin ta'awizi da basmala din fin nafli a sallar nafila a wannan masabar da yana wani in a sallar nafila ne za ka yi kayan ka ba komai a kai a sallar farilla an ce maka an ki haka ne in ka yi kuma sallar ka tana nan bata bata Allah gane da wal wuqufu ala rijlin wahid haka tsayawa akan kafa daya mutum yana sallah sai ya tsaya a kan kafa ɗaya an ƙi haka illa sai dai an ya kula ƙiyamu sai dai in tsayuwarsa ne ta yawa yadda ci a kan kafan sai ya ɗan dagare a kan kafa ɗaya to wannan kuma an cire karhanci ɗin Allah ya gane da wakti ramu rijilai haka haɗa kafa mutum ya haɗa kafafuwansa a cikin sallah an ƙi haka ana so ya zama mai yana da ita ba amma haka yadda zai zama to tsayuwa ko da zai tsaya da nisa ba zai zama to zai jima a tsaye amma mutumin da ya haɗa kamansa haka a cikin sallah zai saurin gajiya ba Allah ya gane da shi ne wani wakti ranu haɗa kaman kuwa illa an ya tula kiyamu sai dai sai wasa tayi me tayi yawa wata ala dirhami haka sanya dirhami au gairigi ko wani abu fi famnihi a cikin baki ko mutum ya sa wani abu a cikin bakin sa kuma yana sallah an yi haka amma dan ya sa kuma sallar sa bata faci ba wa kadhalika kullu ma yuwashwishu haka ma duk abin da zai dauke masa hankali fi jaybihi wanda ya sa a ajibunsa au kummihi ko a hannun rigarsa au ala zaharihi ko a bayansa duka wa'annan an kiyaye su kai ne ka zo da kayan ka masallaci da ka zo da kayan ka masallaci kayan da sai ka ajiye su a bayan ka kuma kana sallah nan kan hankalin ka na ina na baya dauko shi ka kawo ko takalmi da kake gani sannan fa shari'a ta ce maka ka zo ka ajiye shi a gaban ka a masallaci abin da aka ce kenan sashi cikin leda ba ka ajiye a gaban ka ina labarin barawo har ku zai dauka ma bayi nan aka ce kwanan nan abin nan alaja bai ba na kwanan da ba aka dauke wasu takalmi ban da shi ma akwai mutane da yawa wanda aka ci kan dauke musu takalma ne ko to ka gani eh to ai wani na aje na wani dan da muka gudu karatu a nan ba ana ni ma na fita ne na gana wa sai ce ha ya aka ya ka ce to dan ne za a yi kici a kasan Allah ya ba mu da sauki haka son zuciya ne wannan shari'a abin da tace ajiye shi gaban ka kar ka ajiye a dama kar ka ajiye a hagu ka sa shi a gaban ka ba kuma inda za ka yi sujjada a kansa ba ai shari'a ta gama maka komai to mu duk inda matsalolin take yiwa barin shari'a muke ne mu ce abu da muka dama yanzu da wani zai ga ɗauka kalmin sai sa a leda ya sa a gaban sa in ka ji wani yadda zai tsangwame shi wai takalmin sa ya fi na kowa ne to naka me a ciki ne shari'an nan ai ka bi ta tun da ka sa shi a leda babu da zai zai taɓa masallacin da in ba maka wanda suka je dan su za su gani yadda ake ta yi ai ha to kuma sai ka mutu tana mutu guru ba nan sai a hankali kawai Allah ya ba mu da sauki ya ce mai ala zahari ko wani abu wanda ya sa a bayansa wata fakuru fi umurin duniya haka yin tunani a cikin al'amarin duniya kaga shi ma an yi amma kuma ana yi aiko ko ko kowa ba eh shi ke nan wajen daga an ce a wajen shaidan baya so ka zauna lafiya kana Allahu akbar sai ya fara sa maka ka tuna wanta ka tuna wanta wani ba wallahi wani abu sai a cikin sallah sai ina kabbara wallahi sai da tuna ashe da yadda muka yi shi shedan ko mutum ka ga yana cikin sallah sai ga yana taba jikinsa wai shedan ya ce wai ina kidin sa sai ga yana taba jikinsa shedan yasa Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa yace shedan abokin gaba ku ne ku rike shi abokin gaba sai na Abubakar da zai bar duniya yana kuka shi ɗaya ce haba me abun kuka kuma bayan annabi ya yarda da kai har annabi ya bar duniya fa ya yarda da kai me abun kuka a wurinka ya ce akwai abun kuka ai ba sa yana sa kafa na aljanna ba da saura sai na umar zai bar duniya yana jin takaicin barin gidan duniyar nan yana ganin kamar me ne alhaji zai samu suna da garanti da certificate za su shiga aljanna ba amma fa shi ɗaya ya ce masa haba sai na abubakar annabi fa da kansa yana son kai har ya bar gidan duniya ya yarda da kai sai da abubakar har yabar duniya yana son ka ya yarda da kai to me ya rage maka ya ce tukuna sai mun rabu da kai lafiya to kai kuma ba ni ba ba mu da wani certificate wanda za mu ji babu sai dai muna kyakkyawan zaton Allah da za mu shiga aljanna na ubangiji Allah ka karba mana Allah ba lalle ku kuka mu ya Allah Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa Allah ka ba mu da sauki wata fakku yace tunani fi umurin duniya a cikin al'amarin duniya shi ma mai aka ce wanda ya haka ne ba wai sallar ta baci ba amma an yi haka wa kullu ma ya shugulu kai duk abin da ma zai shagaltar da shi aminu kushu'i game da kaskantar da kai fi salati a sallarsa duk abin da zai hana shi jin tsoron Allah a cikin sallarsa to gaba ɗayan sa ya zama to abin da ba a so sai kan yi sai a kiyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nafila labulan matarsa shine yake kaɗawa sai yana ɗaga masa hankali ya ce a diki na kirki haza ya ce na da wannan abin da yana yana rukiyan a cikin sallah riga aka ba shi alkyabba rigan akwai zane a jikinta sai zama to ne ruku yana kallon zane ya ce sai ya ce a mero wanda ya bashi ya bashi plan wanda ba komai a jiki to ina kai ina ni ina a kaka ma kawai za ka bata lokaci kana ganin step din da aka wani ko ba jama'a aikin nan ba bayan ahlus sunna ba ka ce ahlus sunna ba ba fa sunnan suna bane sunnan aiki in an ce ahlus sunna abin da ake nufi abinda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam kake yi ko kuma yayi umurni a yi ko kuma ya ga an yi bai ce komai ba shine ba abin da kawai to amma za ka iya zage wani abu in an ka fara husuma ba ka isa a ce ma wani bari ka bari ba sam ka ce duk duniyar nan ba wanda nake jin tsoro shikenan a je a haka kaga ya nuna je hajin cewa ka karibta da kan kace ahli sunna ne kai ce to sunna ne kuma ga ƙarya in ce to sunna ne da zama kana ƙarya ba zai yi ba ko Allah ka ba mu da sunna wannan babu ya kare babu ne babu mustahabbai khaslu rabewa lissalati nurun azim to ga karin bayani yace kaga sallah nurun azimun tana da wani haske mai girma tashruqu bihi qulubul musallin wanda take haskaka zuciyar mai sallah idan abu yana damu ka ai ma aya ta gama tace ku nemi taimakon Allah a cikin sallah nemi taimakon ubangiji cikin yanzu abu yana daga maka hankali in ka zo kai kafa ta sallah in Allah ka kafin ka je sallah zaka ji rahata zuciyar ka ta mutu Rasul sallallahu alaihi wasallam abu na na shiga masa duhu to gaggawa yake ba da ila sala sai ko koyi kama sallah to a ciki ya ji ya nisu sai ji ya ne ya nisu amma kana assalamu alaikum liman kafin a nan kafin liman fa ya ce ya kare sallama nan ya ma gyara zamansa wani kan an riga shi yana wani to kaddara wani ya tani zai nasiha ana cewa uzu billahi min shaitan ya fita tare da shaitan an samu damuwa ba sallah duk duniyar nan ba inda kake kusa da ubangiji kana cikin sallah ka yi sallah ka ce roƙi ka roƙa a cikin sallah roƙin bayan sallah ma ina za ka je ne duk rikicin bai wuce neman kuɗi ba to ga mai baka kuɗin kuma ka bar shi kashi kana wani hauragiya ce akwai matsala a inda yake sa ake samun damuwa na shi ne wani yana ganin fa dukiyar da yake samun nan wayo sa ne da dabara sa wani ya ga mutum cikin talauci ya ga wani bai da wayo ne bai da dabara shi yasa ya zama talaka kuma ko haka ne ba sani ba inda ya mutum da dukiya to Allah ne ya bashi duk wayonsa da dabaransa akwai wani ya taba gaya mun ina na mai mai zan mai ta wannan magana yace mun yayi motar shigar sama guda uku motar shiga wanda yake da motar shiga kada uku to ina sauran rayuwa ka san yana ciki ko to amma wallahi a lokacin da yake gaya mun yace yanzu ko tayin da ke bai da shi shi din bai da rayuwa ne kudin ka ko shi har kawai garin da masa ne yace kudin su kare su kare ai kafin ya kare ne ga kudi ga to haka lokacin da za su karu ba za ka ankara ba zai ga sun taru wakili Allah ka ba mu da sauki ya ce to ita sallah tana da wani haske mai girma tana kuma haskaka zuciyar mai yin sallah ne shi yasa ka ga mutum inda yana yin sallah karɓaɓɓiya in dai sallah yake yi karɓaɓɓiya ababen da zai bari suna da yawa saboda mai saboda haske ne sallah amma da za a daidaita sahu a shiga kasuwa ka ga yadda za a kare da 'yan kasuwa a ma'aikatan gwamnati ka ga yadda za a kare masana'antar hannu ka ga yadda za a kare da su kuma duk ana sallah duk ana sallah mene sallan ga tunan yadda take tafiya ne kawai Allah ba mu da sauki wala yanalu ba mai samun wannan hasken zuciyar illa kashiruna sai masu jin tsoron Allah kaga an gama fa idza ataita ila sala idan ka zo za ka yi sallah ka farin kalbaka ka kada zuciyarka min duniya daga duniya inda wa ma fiha da abin da yake ciki washtagil bi muraqabati maulaka ka shagaltu da haduwa da ubangijinka allazi tusalli li wajhihi wanda kake sallah dan neman yardansa shikenan ba ka ji a ranka cewa lokacin da kace Allahu akbar ai ka ce ba wani mai girma sai Allah to ka yadda a haka ne kuma ka mu'amalanci hakan cikin sallah kaga kamar da kaga ubangiji ne kaddarawa ka damanka aljanna ne gefen ka na wuta ne in ba ta yi kyau ba za a tura ka nan in ta yi kyau kuma za ka shiga nan in ka kudu ta haka ranka kai sallah ka kai Allah ya saba ma wa ataqid anna salata khushu'un ka kudu ta ranka lalle sallah jin tsoron Allah wa tawadu'un lillahi da kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata gare shi bil qiyam da tsayuwar da kake yi wa ruku'u da masa ruku'u din wa sujudu da yin sujjada wa ijlalu da girmamawa wa ta'zimu da girmama shi ijlal da ta'zim abu guda ɗaya ne a wurin bahaushe amma ba da ne kowanne da matsayin su amma a gaya ma don ka gane sai a ce girma mu gani Allah ya gane ta bitakabiri da cewa Allahu akbar wa tasbihi da tsarkake ubangiji din wa zikiri da karatu wanda kake bi cikin sallah wannan kana yi don kaskantar da kai ga ubangiji don shi ya halice ka abin da yace ba wanda zaka masa kuma duk duniyar ba shi ne ake cewa hannasa wani lokaci kasan karatu da gane shi da aiki da shi akwai aiki aka ce waɗanda za a yi gobe tsaye da ba zai gaida babansa ma a tsaye yake gaishe shi me yasa wai wai idan ya tuguna kamar ya masa sujjada ne ko kuma mutum kaga zai gaida malamin sa shi ne sai kaga shi malamin na sai shi kuma ya tafi kasa an je ana faman jawo shi ana dawo da shi to me ne yasa ake haka ka san karatu akwai karatu akwai fahimtar ta kuma ko lokacin da mutum ya fahimce ta bai bai za a sha wahala da shi ko lokacin da ya fahimce ta ba da ilimin sa ai an huta kuma ba da ba a samu wa'annan ababen ba abun ya zo mu kan anan ba mu sanya ba kare ba guda nawa ne aka kwace musu mata yanzu sun ce sun shiga izala kawai matar ba ta ka musu ko ya sake ba ko bai sake ba shi ke zaune an gama mai saurayi a ɗage masa kan ɗakin shi kawai babansa ya san rabar da shi ce ya zama ɗan izala Allah ya sauwaki Allah ka bamu da sauki ilimi na da amfani idan har ka daure ka yi shi za ka nika komin ku cikin nutsuwa kuma komin sa zai zama da sauki a ce wani ya sayi nono ya biya mamarsa da shi an ce dan izala da an ce a gwangari aka yi ce a ta baucin nan an bauce ce a ta da aka yi ƙarya ba ka addini sauki fa hafiz ala salatika ka kiyaye sallolinka ya kai bawan Allah fa inna saboda lalle ita sallah din nan a azamul ibadati ita ce mafi girma a cikin ibada wala tajrubu shaytana kar ka bar shaytan yal'abu bi qalbika yi wasa da zuciyarka wa ya shigaluka ya shagartar da kai an salati ka game da sallan hatta ya damisa kalbaka har ya shafe maka zuciya wa ya harimuka ya haramta maka bin lazzati alwari salati jin daɗin ba da sallar daga an ce Allah wa rahmatu kai ka ji lada ne din kan ko shi ma muka yi sallar azan ne wai ko la san tayi kuma to an saka dole ne ya kai sai ka bar wanda zai amsa kira ya amsa ai cewa kai hayya ala sala ai ku zuwa ga sallah ba sai ka bari ba kai tunda Allah ne ka Allah ka bamu da sauki ko ni agari muna ce da shi ma Allah ji kanshi da rama sai je babban masallaci na sallah ba shiga sallah wani ta gama babban masallaci ku kuma nan da wuri mai ba na ce ku kuma wanda ba kwa shiga sallah da wuri ya ce to kai sallah da wuri mana ni abu mu hada na babbar rayuwa kenan Allah ka dace da har ya shafe maka gangana ma ba da ma sallar cikin nutsuwarta fa alaika ka duba shawarwari da ke baka ka alaika fi dawamil khushu'i wajibi ne a gare ka baka dawwama jin tsoron Allah fiha a cikin sallah ne fa innaha tanha an fasha'i wal munkar don ita din tana hana alfasha da munkar bi sababil mai khushu'i da sababin jin tsoron Allah fiha a cikin sallah ne fasta'in billahi ta nemi taimakon Allah a cikin ita sallah innahu khairul musta'an saboda shi ubangiji shi ne mabibincin wanda zaka nemi taimakon sa wa zaka nemi taimakon sa banda Allah ka samu ka zauna lafiya sun Allah ka ce taimake in ka gama shi yasa musiba ta sami kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gare shi za mu koma ka nemi taimakon sa ke kuma duk abin da zai musguna ma ba ko ma ne shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana zaune a cibal ballinsa ta mutu yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɗaya daga cikin mata suka ce ya sunan layi misba fitina ne ba ya ce duk abin da zai bata wa rai wa mumin ya ce masifa sunan kuma kai istirja'i sai Allah ya canja maka da abin da ya fi wannan kyawun Allah ya bamu da sauki ɗera san da kai magana kashi ɗera ba ga Allah bane ya halice shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fasku ne ce fasku ne inda kai shi kashe shi kawai ka huta ko ruwan kai ya mutu a ciki ko ya lasa abin da in ka sani zubar da shi saboda masifarsa Allah ya gane da mu wani lokaci ya zo ya jafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kifar da cibar balkan shimfidan annabi sai ta kama da ta dai yana da matsala Allah ya bamu shi yasa shari'a aka ce ma halicci wani abu ne don su zama tuma bauta yin mu'amala da su fasulu rabewa lissalatin mafarubati sab'atu ahwali ita sallah ta farillan nan tana da wani tsari ko matakai guda bakwai murattabatin jerarru tu'addu alaiha arba'atu minha al-wujubi ana bada hudu daga cikin guda bakwai inna akan wajibi ne ayi sallah akan haka wa thalathatu guda uku kuma alal istihbabi an so kai sallan a haka to kaga araba mai yace guda na guda bakwai guda bakwai inna hudu daga ciki wajibi sallah ayi ta akan su guda uku kuma an so abu ya kai inda kake in ka ji an ce an so in ba a yi a yadda suke ba ma sallar ta kan amma an ka ji wajibi to sallar sai an yi ta kan wannan tsarin zai ta da wata taka Allah ya karba ya karba allati alal wujubi kaga wanda take akan wajibi din awwalu ha na farkon yace alqiyamu bi ghairi istinadi shine kai sallar nan a tsaye bi ghairi istinadin ba ka jingina da komai ba kana lafiyayye wanda ba abun da ya dame ka to za ka yi sallan a tsaye ba tare da kajin gidan gobe sun bar kiyamu sa'an nan mutum ya yi salla bistinadin a jingine an a tsayen ne yana da larurin da ba zai iya sallan a tsaye ba ba a jingine ba to aka ce ya kai a tsayen abe a jingine sun bar jirusu sa'an nan ba za ka iya yin salla a tsaye a jingine ba ma sai aka ce to kai a zaune bigairi istinadin ba tare da kakin gina da komai ba sun julusu sa'annan kai sannan a zaunen istinadin da jingino saboda a zaunen ma da ka zauna ba za ka iya yin sallan a zaune ba tare da kakin gina wani abu saboda da wurin da yake cikin wannan su ne bai na hazini kaga fattarcihu bai na hazini da arba'ati kaga jeranta maka da aka yi tsari na in ba za ka iya wannan ba kai wannan in ba za ka iya wannan ba kai wannan in ba za ka iya wannan ba kai wannan ba shi ne wajibi alal wujubi wannan shi ne akan wajibi idza qadara ala halati minha in kana da ikon yin ɗaya daga cikin tsari guda hudun nan da aka gaya maka kana da ikon yin ɗaya wasalla bi halatin dunaha sai kai sallan ba da wannan ba yanzu misali za ka yi a tsaye ba tare da kajin gina ba da ka tsaya a tsaye kana sallan sai ka jingina amma ba da ba a jingina ba ma za ka iya yi to ba wannan sallar ta baci ko kuma za ka iya a zaune ba tare da jingina ba sai ka zauna sai ka jingina to wannan sallar ba ta baci Allah ya gane da sai aka ce fatala salatu hutu sallar ne sallar ta baci wa talasati kaga guda hudu kan an ba ma to sai ya ce wa talasati kaga guda uku din nan allati ala istihbab wanda aka ce an so a yi sallan a haka hiya an yusalli al-ajiz ai shine wanda ya gaskiya wanda ya kai gargara ya yi sallah ala hadhihi salasati akan wannan abu guda uku al-mazkurati al-mazkura wanda za a ambata alal janbi al-aymani sallan ya kasance tunda ba zai iya yi a tsaye haka kawai ba ba zai iya yin a tsaye a jingina ba ba zai iya yi a zaune ba haka kawai ba zai iya yin a zaunen ba a jingina ba ba zai iya su ba sai aka ce to yayi sallan akan gefensa na dama akan gefensa na ina na dama kansa na ina na kudu kafarsa na ina arewa fiskarsa na kallon ina killa in tayi haka zara in tane in tayi sun ma'ana ne a yi sani in kuma ba za ta yi ta gefen hagu ba a yi gefen dama ba to a yi ta gefen ina hagu kansa na ina arewa kafansa na ina kudu fiskansa na karnar kimla in ta yi ba haka za sun ma'anar zahari to ba za ta yi ba gaba daya ba za a iya ta gefen dama ko zai iya ta gefen hagu ba to ala zahari sai ya kasance kansa na ina yamma fiskansa na kallon kimla in haka hali ta yi shine zai akan zahari a kan bayansa na gane da ba in kalafa fi salasati in ya saba a cikin guda uku din nan zai iya yi ta dama sai ya yi ta hagu zai iya yi ta hagu sai ya yi a rigingine lam ta buku salatu mutu sallar sallar fati shi kan an ya kai inda kai shi yasa aka ba shi wannan dama ya yi sallan ba a kowace irin hali sallah tana kamawa mai lafiya ma ya yi sallan a ko ina yake kuma yanzu yaƙi ake yi ga lokacin sallah ta yi mai ilan ya yi sanar da lokacin sallah lokacin da ake yaƙi wanda na abin da na abin musulunci da akwai mai wannan aikinsa kenan ya canza muku kiran sallah ko ya sanar da ku lokacin sallah bai ta yi idan har hali ya yi za a samu yin sallah sai a kasa abin da rundunar biyu wa'annan su zo in sallan harijiya ne a waje kenan kuna da za a rage mai raka a hudu za a koma guda nawa guda biyu sai a yi sallah raka a ɗaya tare da liman a yi sallah raka a ɗaya tare da waye da liman lokacin da ya miƙe ku kuma sai ku ne sai ku sallame sai ku cika to ɗayan shi kuma yana tsaye kun sallame kun tafi kun karɓo wa'ancan sai ya yi rukuku tare da sabi da suka bi in yai me in yace assalamu alaikum su kuma sai su tashi su me su karo ɗayan su kaga kowa ya samu da liman Allah ya gane da mu in hali fa ya kama kenan in halin hakan bai kama ba to fa idan aka challa kiran sallah kana magana da dan uwanka amma kana sallah kana kallon sama ne to sallah kake a rububi na kake a kika kake a koma ya kake amma kana yin sallah bi taqdirin zuciyar ka cewa yanzu ina kaza yanzu nayi kaza lokacin da ba za a bata ta kare ya ka gane da to sallah fa ai muhimmancin ta ya fi haka saboda daukan ban mai karɓo ta akai ba turowa aka yi a kawo ta ba daukan shi aka yi dungurungun ya je ta wani ai girman ta ta kai girma ga ka ba mu ikon gane ne da ibadar to idan yana da ikon yi daga cikin uku din nan ya saba to babu wani matsala sallar sa tayi wal is to ba an tarya ba ce wani jingiro ba me ne jingiro me ne za ka yi ka ce a ce ka jingina wal istinadu alladhi tabtulu bihi salah to kaga jingiruwar da take bata sallah alqadiru ala tarkiha shine alqadi mutumin da yake da ikon tarkiha zai batta sai ya jibiru to sallah ta ɓaci to me ne ita jibiruwan kuwan lazi ya sukutu bi sukutihi shi ne mutum ya faɗi tare da cire abin da ya jingina yanzu da ya jingina jikin itace ana cire itacen ya suka faɗi tare da itacen to shi ne jingiruwa amma lokacin da aka ja abin da yake jingina a jiki sai bai faɗi mutu ba shi ne jingiruwa ba mu gane wannan Allah gane da wa in kana la yaskudu bi sukuni in ya kasance ba zai faɗi ba tare da an cire abin da ya jingina a ɗin ba huwa makaruhun to abin da ya aikata makaruhi an ki haka amma sallarsa ba ta ɓaci ba ke wa amma nafila to amma ka ga nafila fa yajuzu lil qadiri ala al qiyam an yusabbiha hajalisa ya samu dama yana da iko yana iya yin sallah a tsaye amma sai sallar a zaune amma me sallar nafila sallar me nafila walahu nisfu ajril qiyami amma yana da rabin ladan wanda yayi sallah a tsaye dama nafilar kai kace zaka ƙara credit a cikin kayan ko ba shi bane to yanzu tun da kai kace zaka ƙara to don kayi ta a zaune ba za a ce ma a ta yi amma ladan ka da bambanci da wanda yayi ta a tsaye Allah ya karba wa ya juzu an yi rukula ha jalisan ya halatta kuma ya shiga sallan a zaune wa ya ƙumu ba da zalika bayan ya yi sallan wani shashinta a zaune sai ya tashi kuma ya halatta ka kaga na ana nuna maka cewa ba shi ba yi da wani dokoki masu ƙarfi da zai zama to da kai kace za ka ƙara Allah ya da illa an yi rukula ha ka'iman sai dai ya shiga kuma da ya wa ya jilisu ya zauna ba da zalika bayan haka illa an ya da kula hakini ya tilbiya sai dai in ya shiga da niyyar ku bayan sallar yu an yi an zauna an tashi an zauna an tashi in dai har da haka ya shiga cewa duk yadda hali sallar ta kasance zai yi ta haka to haka ya shiga amma in babu wannan niyyar matsala ce da ta sa ya yi ta a zaune yana cikin zaman ya tashi ya cika ta sallarsa shi kenan don kuma ana shi ya sake dawowa ya zauna Allah ya gane da fiha wa yamtani al-julusu ba'da zalika to shikenan kaga ba'da zalika bayan haka an hana shi ya sake dawowa ya zauna saboda me saboda yayi ya kai ya dawo Allah ya gane da kuke da lokaci akwai ko ba ranin ki sauran dan ne lokacin ba akwai sauran minti bakwai fasul rabi yajibu al-qada'u ma fi dhimmati min as-salawat yajibu yana wajaba a wannan mazhaba ne inda ka ji nace a wannan mazhaba to akwai wani magana yawa kar ka zo ka ce mun tuba shi gashi akwai wata mazhabar kuma wadda ta yi magana ba irin wannan ba yajibu qada'u ma fi dhimmati min as-salawat wajibi ne a rama sallan da ya kama mutum daga cikin salloli mutum ne ya balaga amma yana wasa da sallah bai yi wasu salloli na wasu shekaru ba to yanzu kuma sai allah ya taimake shi ya yadda zai yi sallah ya tuba ya zo ya kama sallar to waɗanda suka wuce din su ake magana a nan wajibi ne ya rama a wannan masana allah ya gane da wala yahillu tafriqu baya halatta ya jinkirta biyan kuma fiha wa man salla kulli yawmin 15 yawman kams kamsata duk wanda yayi sallah a kowane rana yayi sallan kwana biyar fa laysa bi mukminin to shi ba za a ce yana wasa da sallah azhar sai ya azhar na kwana biyar la'asar sai ya la'asar na kwana biyar mangariba ya mangariba na kwana biyar a wannan masabar haka kan in dai yayi wannan to bai zama dole shekara biyu ake yayi bai sallar ya balaga ya shekara biyu bai yi ba yanzu sai ya tuba zai yi to wannan shekara biyu su ne ake maganar biyan sa Allah ya gane da amma fa da zai ya sa jumman zai biya amma kuma bai dauka yayi na kwana biyar biyar din ya dauki yanzu in ya zai zai azhar sai ya azhar daya kafin azhar wanda zai hadara ya bi ma abusa ya sallarsa kuma ba yayi biyu ba inda ya shekara yana yin haka kowace sallah yana yin tafi biyu ya biya na shekara ɗaya ko shi ke inda ya tsara wata shekara ya biya amma an kullum yana yin na kwana biyar a cikin in azhar ne na kwana biyar to ka kafin a kai wannan lokacin zai biya sallolin gaba ɗaya Allah ya ba mu da sauki kuma mai ce ta in ta azhar in ta azhar kenan haka ya yi da dai mana tunda ka duba za ka yi sallar kama ya abin da zai فليس بمكر إذا وعن سفاري كتير وسوى سنة سلا ويقضيها على نحو ما فاته كما زي بيات فسنقول زي بيات سنة أكي يد سوى كتير إن كانت حضرية إن سمن تاكسن تي حضرية بمعنى تزمن جداتي قضاها حضرية بيات تزمن جداتي وإن كانت سفرية إن كما تتبياتي قضاها سفرية بيات تتبياتي هكذا زي بيات sawa'un daidai ne kana inal qada'i lokacin da zai biya sallah fi hadin aw safar shin yana zaune a gida ne ko kuma yana kare tafiya zai biya ta ne akan yadda ta mutu sana amma kai ne ka rubu daya in ka tashi za ka yi da dansin ne dubu daya za ka ga yayi ko kuma ya same ka lokacin matarka tana asibiti ne ko ya same ka lokacin kana banki ne shikenan safariyatin ne ko hadariya in zaman gida ce to kana zaune a gida kuma za ka biya sallar tafiya raka biyu za ka yi yau kuma kana halin tafiya amma za ka biya sallar ta zaman gida ce ya kai mai sai ka yi ta raka hudu shi na abin da ake nema Allah ya gane ka wa tartibu baina hadiratayn kaga jeran ta tsakanin waɗanda suka zo guda biyu wa baina yasiri fawati da wanda kuma yasiri ne fawati ne ne abin da duk abin da ka ce maka yasiri ana nufin bai kai cikon kwana ɗaya ba sallar da bata kai kwana ɗaya ba to ya sirri ma al'adar shi tare da kuma ga sallah ta wajibun ma'a zikiri wajibi ne in kana tunawa da cewa ai baka yanzu misali kai ne ba kai sallar asuba ba kamar sai ka zo kai azhar sai kai la'asa sai kai mangariba ka zo za ka yi isha'i sai ka tuna ah yau kullum tashi ashe ban yi asuba ba to yanzu me ne a kansa shine zai ka fara asuba sai ka kawo azhar sai ka kawo la'asa sai ka yi mangariba sai ka yi isha'i walau ka rage wakacin ha ko lokacin da zai fita sai ka biya wa ina su ne ya si amma yanzu baka tashi tun da cewa jiya baka yi asuba ba sai da ta kwana ta kwana kawai sai ke tunani kan jiya ta zuwa a kai ne da na farka ni na farka mata na ba ta lafiya na emergency sai asibiti daga nan kuma aka canja mana asibiti daga nan kawai kai lissafin ashe gaba ɗaya sallar asuba ka baka yi ta ba to tun da haka ne yanzu ka tuna ta ko to duk wancan sallar sun sha me zai yi biyan bashin asuba kadai kuma kan azhar ne yanzu za ka yi sallar azhar to sai ka yi azhar ɗin sai ka biya sallar asuba ɗin kawo shine abin da ba ya sini ba Allah ya gane abin idan kama da ran taure ka tuna za ka yi isha ai da ka manta sai gobe Allah ya bamu sauki sai ya ce fa adana shine abin da ake nufi al'arba a salawatin fa adana su ne salloli guda hudu ko ƙasa su ne yasir wa man kanat alaihi arba'atu salawatin fa aqallu duk wanda akwai askansa akwai salloli guda hudu ko kuma ƙasa da haka sallaha sai ya sallace su qabla al-hadirati kafin yayi wannan sunna walau kana da wakati ha ko lokacin ta zai fita wa yajuzu al-qada'u fi kulli waqti ya halatta ka biya bashin kowane lokaci kowane lokaci lokutan da ba ba abun na ciki duk an yadda ka biya bashi don tsibir matsalar bashi wala ya tanaffalu ba zai yi nafila ba wanda ake bin shi bashi man alayhi qada'u na wanda kansa akwai bashi wala yusalla duha ba zai sallar duha ba kaga wai biyu ake ba na tan turin wala qiyamu ramadan ba zai tarawih ba wala yajuzu lahu illa shaf'i wal witr babu abun da ya halatta zai iya yi a kansa sai dai shafa'i da me da wutri wal me ka tayil fatin kenan da tayil fatin wal kusufu da kuma kisfewar rana wal istisqa'u ko kuma sallar shayar da ruwa ma'ana roƙon ruwa su ne wanda aka yadda yi ne ya yi su Allah gane da wa yajuzu liman alayhi alqabahu an yusalla jama'ata ya halatta ga wanda a kansa akwai biyan bashin sallah su haɗu su yi sallah jam'i zan yi azahar ɗin jiya kai ma za ka yi azahar ɗin jiya sai mu yi jam'i ba wai za ka bi mai sallar azahar ɗin yau kai za ka yi jiya ba a'a banda wannan masaban Allah ya gane da mu idan stawar salatuhu in sallar sun ta daidaita wa man nasiya adada ma alaihi min alqaba'u wanda kuma ya manta shi kan bai sarran da ya balaga ba sa'annan ya manta iya nawa ne adadin sala sallan da yake kansa sai aka ce salla adada la Allah ya baka salla adada la ya baka ma'ahu shauku yayi ta sallan da har zai ɗebe masa kokwanton yanzu kan iya ga ya biya sallolin nan to bai san da ya balaga ba ya yi ta wasa da sallah yau kuma gashi nan ya tuba ya ce zai yi sallah to sai ya ce to yanzu zai kimanta wa kansa to yanzu iya ganin shekara biyu ne ai ya ganin shekara uku sai ya ta sallar da har zai zama to ya daidaita ma ransa cewa yanzu kan ya biya sallah to alhamdulillah Allah ya dace da mu ya ba mu da sallah wanda suka fara daidai wanda a karɓa masu abinda kuma kuskure a cikin yawon da Allah ya fi mana nan za mu ajiye sai wani sati in akwai mai tambaya ɗaya ko biyu sai mu ta amsa tambayar akwai a ba da bai kenan ba to mu zo na to
Ya Nisa.
على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا الله ربنا ربنا تركنا فرجك ويا الله علي وجهك فرجك وما فرجك ويا الله تقبل الخير يا الله تعالى وعيني من البركه يا الله تعالى عيني بوتا وعيني بوتا rawanin da ya bayan da karanta da mu mu kuma da mai da muke sauraro ya Allah ka ba mu hanyar fitiyar da yin da mu da karanta da mu ya Allah ka ba mu ikon aiki da abin da ya karanta ya karanta da mu na hannun hannun hannun Allah ba mu ikon hannuwa da mu mu ya Allah ka ba mu ikon aiki da ita ya Allah muna roƙon ka wannan kasa ta mu ya Allah ka ba mu yin lafiya da zama lafiya ka kare mana dukkan fitintun masu gabaraya wannan kasa ya Allah tsadar rayuwa da muke ciki ya Allah ka mana sarki ya Allah ka mana karshen wannan al'amari ya Allah muna roƙon ka ya Allah ka wada ta mu ainihin abin da ya kasance na mutum rayu da daɗin bautawa ya Allah mu ɗauki bayan bauta wa ubangiji ya Allah muna roƙon ka dukkan ainihin wannan damuna da muke ciki ya Allah ka sanya wa ainihin damuna albarka gonakin mu ya Allah ka sanya masa albarka abin da aka fi ba ya Allah ka amfana da mu shi ya Allah ya da mu ruwan sama mai albarka ya Allah ka ba mu yadda za mu biya ba da ba ta baki da suka kuma na alheri ya Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون